أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi kamar yadda aka muka saba gabatar da karatu a wannan lokaci mai albarka cikin wannan littafi mai ɗimbin albarka bulogul maram min adillatil ahkam na abi zakariya muhiddin annawawi rahimahullahu ta'ala kan mu mance yau muna uku ga watan safar hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da talatin ga watan takwas miladiya na da dubu biyu da ashirin da biyu sati da ya gabata mun fara karanta kitabul jihad in ban mance ba muna kalkashin hadisi na goma sha ɗaya cikin wannan babi shine hadisin suleiman bin buraida radiyallahu anhu قال المؤلف رحمه الله وعن سليمان بن بريده عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها an samu wani hadisi daga Suleiman dan Buraida daga mahaifin shi Buraida daga Aisha ummul mu'minin wadda yarda Allah ta ƙara tabbata gare ta qala qalat tace nan qala yace ma sun qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا على اسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا ولا تغلوا Aisha radiyallahu anha ta ce mazala sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya shugabantar da wani shugaba akan rinduna ta soji ta yaki Mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce wani kai ne shugaban wannan rinduna ta jihadi saboda daukakar da addinin Allah madaukaki ko sariya ɗan rinduna ce karama wadda ‘yan larwai ne su ga ƙarhin mikiya in sun samu dama su kai falmaki wannan ita ce ake cewa sariya su malumai suka ce sariya duk jihadin da manzala sallallahu alaihi wasallama bai ta yi ba ba yi da shi ba ya aika wata tawaga ce sai ya ce mata sariya shine ko kuma wannan sariya ausahu fi khassatihi sai manzala sallallahu alaihi wasallama ya mai wasiya ya mai galgadi a karan kanshi bi taqwallah cewa ya ji tsoron Allah maɗaukaki a cikin dukkan abin da zai domin ita ce shugaban komi ita ce sababi na cin nasara ita ce sababi na samun alkhairai na duniya da lahira isa manzala sallallahu alaihi wasallam kuma haka Allah maɗaukaki ya kirayi manzon shi ce ya ayyuhan nabi ittaqillah kai wannan annabi salawatullahi wa salamuhu alaihi ka ji tsoron Allah nan wasiya da jin tsoron Allah wasiya ce ta Allah maɗaukaki ga annabawa ga dukkan mutane haka manzala sallallahu alaihi wasallama da ya shugabantar da mutum to zai mai wasiya ya ji tsoron Allah maɗaukaki wa bi man ma'ahu min almuslimin kuma yayi wa wanda suke tare da shi musulmi wasiya su ji tsoron Allah khairan wa ya kasance mutum ne mai alkhairi mutum ne mai tausayawa wanda suke kalkashin shi na'am sun makala sannan ya ce, Ogzu alasmillahi fi sabilillah, ku je ku yi yaƙi da sunan Allah maɗaukaki domin haɓakar da addinin Allah maɗaukaki a doron ƙasa. domin kalma ta Allah ta kasance ita ce maɗaukakiya akan dukkan wata kalma addinin Allah ya zamanto shine rijayayye bayyananne akan dukkan sauran addinai wannan shine manuha ta jihadi a musulunci musulunci ba iyayen jihadi ba don dukiya ko don zalunci a'a na yin jihadi ne saboda bayi na Allah su tsaye da dokoki na Allah su bautawa Allah shi kadai domin dalilin haka ne ya halicce su qatilu man kafara billah ku yaƙi dukkan wanda ya kafircewa Allah maɗaukaki. Ogzu wala ta gullu, ku yi jihadi sannan kuma kadda ku saci dukiya ta ganima gabanin arabata. Kuma ba wai sai ta ganima duk dukiyar da aka ɗora ma amana, to ba ka da haƙƙin da za ka ɗauki wani abu ba tare da haƙƙinta ba, don ka yi haka ka yi gululu. Wala ta guduru kada ku yi zamba bayan kun ɗau alkawali kun yi yarjejeniya da mukiya cewa babu yaƙi tsakaninmu da ku har zuwa wani lokaci to ba ku da haƙƙi da za ku keta wannan alkawali da kuka yi za ku kiyaye musu domin alkawali abu ne wanda yake da matsayi a musulunci da ku yaudare su ku ce babu yaƙi kuma ku je ku yaƙe su wala tumathilu kuma idan kun kashe kafiri kada ku yi gunduwa-gunduwa da shi zamanto ku hudda ƙafa ku hudda hannu ku hudda kai a'a musulunci bai yarda da haka nan ba wala taqtulu walidan kuma kar ku kashe yaro karami wanda bai balaga ba kudu ba ku ga wannan dukkan dokoki ne na yaƙi na jihadi a musulunce sabanin irin abin da muke gani a wannan shekaru wannan zamani na tunkahun wasu da suke dangana kansu da musulunci alhali musulunci kubutacce ne ya kubuta da su su ma sun kubuta da musulunci wa idza laqita aduwaka min al-mushriki zala sallallahu alaihi wasallama yake wa wannan shugaba wasiya cewa idan ka gamu da wani mikiyinka na mushrikai fad'uhum ila thalathati khisalin ka kiraye su ya zuwa abubuwa guda uku bi'a guda uku fa ayyatuhunna ajabuka ilaiha faqbil minhum dukkan ɗaya daga cikin wannan guda uku suka karba ma to ka yarda ka karba daga abin da suka yarda da shi cikin ɗayan ukun wannan wa kuffa anhum idan suka amince da ɗaya to sai ka kame game da yakin su ud'uhum ila al-islam na farko dai ka kiraye su ya zuwa musulunci fa in ajabuka faqbil minhum idan sun karba ma sun ce sun zama musulmi to sai ka karba daga gare su wannan musulunci nasu kenan sun kubuta daga gare ka babu zancen ka taba dukiyarsu babu zancen ka zubda jininsu babu zancen ka ci musu mutunci thumma du'uhum nam faqbil minhum وكف عنهم أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين sannan ka kiraye su ya zuwa su tashi daga gidaddajinsu inda suke garin kafirai su koma ya zuwa garin muhajirai shine madina domin idan sun tsaya a wannan matsayi to in dai ba gaba ɗayansu ba ne ba ko kuma ba magabatansu bane suka musulunta tsangwama za ta yi yawa dalilin haka sai ku bar wannan wuri ku koma a wurin da za ku wa musulmi ƙarhi a yi hijira fa'in ajabu fa'in abau idan sun ƙi su tashi daga wurin da suke su yi hijira fa akhbirhum ka ba su labari annahum yakununa ka arabil musulmi to fa matsayinsu matsayin larabawa wanda suke nisa da addini amma musulmi ne wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i shay'un amma wasu san cewa idan ba su yi hijira ba ba su da wani haƙƙi na cikin ganima da musulmi suka je suka yi yaƙi ba tare da su ba kuma ba su da hannun wata wata dukiya da za su samu wanda ba a yi gumurzu ba shi da ake cewa fai illa an yujahidu ma'al muslimin sai dai in kawai sun yi tarayya sun yi jihadi tare da musulmi to yanda musulmi suka yi hijira suke da haƙƙi a ganima da fai su ma a wannan lokaci in sun yi yaƙi suke da ganima da fai amma ba haka ba to kar su yi sauraron wani abu daga musulmi fa inhum abau idan sun ki wannan fas'aluhumul jizya kenan idan ka kiraye su zuwa musulunci sun kiya sun ce a'a mu ba za musulunta ba to yanzu za ka neme su su biya diyya da Allah maɗaukaki da shari'a ta ɗora musu ta ɗorawa kafirai domin suna ƙarƙashin kulawa ta musulmi idan za a ɗora musu jizya fa in hum ajabuka idan sun karɓa cewa za su ba ku jizya amma da sharaɗi ku bar su akan addinin su faqbil minhum nan ma ka karɓa kaka ce a'a dole sai kun musulunta inda ba za ku musulunta ba to ku ba da jizya in sun karɓa shi kenan duk lokaci duk shekara in a shekara ne in a wata ne in a menene yanda dai shugaba ya ganin za su biya to za su biya wannan jizya sai zamanto musulmi an awaitar da ita a cikin haɓakar da addini na Allah kuma da biyan dukan wata diyoyi na ƙasa da abin da ya kama da haka. Fa'inuhum abau idan sun ƙi su musulunta sun ƙi su ba da jizya, fasta'in billahi wa qatilhum sai ka nemi taimakon Allah maɗaukaki a kansu ka yaƙe su. Wa idha hasarta ahla husnin idan ka mamaye ma'abuta danga, shi ne kun san da kowane gari a kewaye ke da katanga wadda aka yi aka kewaye shi. Mikiyi baya iya shigowa ba tare da sanin miki ya shigo ba, domin ƙohohi ne ake yi, kuma sannan a kawo sozawa wanda za su yi gadin wannan kowa. To, wannan sai a ce musu ma'abuta danga, garu kenan. idan ka mamaye ma'abuta garu ko danga, fa'araduka an ta ja'ala lahum zimmatallah, suka nema daga gare ka ɗaukan musu alkawali na Allah, wa zimmata nabiyihi sallallahu Alaihi wasallam, suka nema ka ɗaukan musu alkawalin annabi manzo sallallahu Alaihi wasallam, fala ta fa'al, to kakka ɗauki wannan alkawalin. Dai sun ce alkawalin mu tsakaninku tsakaninmu da kai da Allah da manzo, ka ɗaukan mana alƙawalin Allah da manzo sallallahu Alaihi sallama, to in sun neme ka akan haka nan kaka yarda, bala ta fa'al, don me, domin la'alla ya zamanto ba za ka iya samun zartar da wannan alƙawali ba, kamar yadda aka so a zartar da shi. Walakinin ja'al lahum zimmataka sai dai ka ɗaukan musu alƙawali da karan kanka. Mun gane ku? alƙawalin da za ka ɗauka naka ne ba alƙawalin Allah da manzo sallallahu Alaihi wasallama. Domin idan ka warware wannan ba za a zargi ba Allah ko manzo ba za a zargi shari'a ba, kai za a zarga dalilin kasawa ka biya a cikin tahiyar da ko zartar da wannan alƙawalin. Fa innakum in tughfiru idan ya zamanto domin ku idan kuka kasa cika wannan alkawali zimmatakum kuka kasa tabbatar da shi ahwanu min an tukfiru zimmatallah shine mafi sauki da ku kasa zartar da alkawalin Allah madaukaki wa in aradaka araduka an tanzilahum ala hukmillah idan sun neme ka ka zartar da su hukuncin Allah madaukaki ka sabkar da su a hukuncin Allah bayan kafirai ne falata fa'al, hallaukar da ka aikata, bal ala hukumika, sabkar da su ɗauki matsayin hukumcinka da ishtihadinka, fa innaka la tadri a tusibu fihim hukumallah, domin kai baka sani ba idan ka ce ka yarda akan hukumci doka ta Allah za a yi, to baka sani ba za ka iya tabbatar da abin da za ka dace. da abin da shari'a da abin da Allah maɗaukaki ya yi umarni da shi a cikin wannan hukunci amla ko kuma ba za ka iya dacewa ba. ina amma in ya zamanto hukuncin ka dai to hukuncin ka ne qala akhrajahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi ɗan uwa mu duba mu ga wannan hadisi yanda ya kumshi hukumce hukumce na al'amarin jihad musulunci ba gurin shi ba dukiya kamar yanda turawan mulkin mallaka suka mamaye duniya da zalunci hammun su siyasa da dukiya kawai musulunci al'amarin shi ba haka bane ba sannan kuma yaƙi hallau a musulunci ga matakin da ake ɗauka ba a kashe tsoho ba a kashe mace ba a kashe ƙaramin yaro sai wanda ya ɗau makabi ba a kashe malami na kirista ko na yahudanci a gidan shi na ibada in ba makami ya ɗauka ba na'am قال المؤلف رحمه الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Ka'ab dan Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi kada idza arada ghazwatan zala sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya so yin wani yaki ya tahi wani yaki wani wuri warra bi ghairiha sai ya tauriya ya bada ruwa da waninta misali yanzu iya so ya yi yamma wani gari ne a yamma wanda zai kai wa yaƙi in ya tashi sallallahu alaihi sallama bayya tunkarar yamma sai ya arewa ko ya yi gusul ko ya yi gabas daga nan kuma sai karkata domin menene salo ne na yaƙi domin kan wanda za a kai wa falmaki su yi shiri su san abin da yake ciki na ana so a mamaye su a lokacin da ba zato ba tamani sai zamanto baya wadda yaƙi ɗaya ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama yawa sahabbai bayanin inda za a sai yaƙin tabuka domin yaƙi ne na tahiya mai wahala gashi kuma cikin azumi ga nisa ga babu dukiya idan dole ne ya zamanto a gaya musu ga halin da ake ciki mai shirya shirya domin tahiya ce mai nisa wa maqil anna nu'man bin muqarrin radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga ma'aqil daga Nu'man da Muqarrin wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi kala yace shahidtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na halarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kasance tare da shi idza lam yuqatil awwalan nahar idan bai yaki ba bai fara yaki ba farkon yini akhara alqitala hatta tazula shamsu sai jinkirtar da wannan yaƙi har sai rana ta karkata daga tsaka wata hubbar riyahu iskan na marice ya fara bugawa sanyi ya fara sabka wa yanzilun nasru kuma cin nasara ta sabka domin alama ta ni'ima alama ce ta cin nasara rahu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi wa salasatu da ashabu sunan salasa وصححه الحاكم امام حاكم ابتدى شو اصله في البخاري اصل wannan hadisi a cikin sahih bukhari وعن صعب بن جثامة رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Sa'ab dan Jathama wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kale su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzala wanda tsirayen Allah da amincin kara tabbata gare shi an tambaye shi an dari min al-mushrikin game da wasu mutanen alƙarya na mushrikai ko kuma mutanen wata unguwa wanda mushrikai suka zamna ko kuma sun kai zango sun zamna a wannan zango yubayyatuna wanda za a kai musu falmaki da dare fayusibuna min nisa'ihim mayaka su samu daga 'ya'yansu matansu wa zararihim da da ɗiyansu ɗiyan mushrikai kenan wajen yaƙinsu sai zamanto an kashe mata an kashe yara saboda falmaki ne da aka kai da dare ba iya bambance wannan yaro ne wannan wannan mace ne mace ce faqala hum minhum fazala sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan iya da mata to na daga cikin mushrikai tunda abu ne wanda ba a iya bambantawa amma ba haka ba yaƙi wanda za a iya cewa wannan yaro ne wannan mace ne wannan tsoho ne to ba a kashe su Allahumma sai sun ɗauki makami muttafaqun alaihi alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa an aisha ta radiyallahu anha an samu wannan hadisi daga ummul mu'minin aisha binta abi bakr as-siddiq radiyallahu anha tace annan nabiy sallallahu alaihi wasallama manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin tsara tabbata gare shi qala li rajulin tabi'ahu yawm badr ya cewa wani mushriki wanda ya bi shi a yakin badar irji kuma falan asta'in bi mushrikin falan asta'ina bi mushrikin har abada ba zan nemi taimakekeniya ba da mushrikai a yakin mushrikai amma kuma idan yarjejeniya ce tsakanin manzala sallallahu alaihi wasallama ko shugaba da mushrikai akan cewa babu yaki ko kuma idan wani ɗaya daga cikin wasu daban mushrikai suka zo suka kawo falmaki to in an yarjejeniya su ma wancan kafiran su taimakawa musulmi ko musulmi su taimaka musu akan wannan babu babu lahi amma ɗaiɗaikun mutane a a manzala sallallahu alaihi wasallama ya mai da wannan mutum akan cewa ba zai nemi taimakekeniya da shi ba a wannan yaƙi domin ba musulmi bane ba na'am qala rawahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi wa ne bin umara radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Umar wa'anda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ra'a imra'atan maqtulatan fi ba'd magazi yace manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ga wata mace wadda aka kashe a wani shashen yaƙe-yaƙen shi fa ankara qatlan nisa manzo Allah sallallahu alaihi sallama yayi musun kashe mata wasu biyani da yara a musulunci biyar daba a yaƙi ka duba ka ga kafirai ne ba ma musulmi ba kafirai ne amma ba a yarda ba a kashe mace a kashe namiji a kashe yaro akwai mutafakun alaihi wani hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa an samurata radiyallahu an an samu wani hadisi daga samra dan jundub wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ce uktulu shuyukhal mushrikina wastabbar wastabqu sharqahum wannan hadisi iya da rauni manzala sallallahu alaihi wasallama yace ku kashe dattijai ko tsohi na mushrikai sannan kuma ku bar yaran su kananan sai dai hadisi ne wanda Abu Dawud ya fitar da shi imamu tirmidhi ya ingantar da shi sai dai hadisi ne mai rauni kala rawahu abu daud imam abu daud ya fitar da wani hadisi kalkashin lamba ta 2670 imamu tirmidhi ya fitar da shi kalkashin 2583 imam al-albani rahimahullah ya raunana da shi a cikin da'if al-jami kalkashin hadisi na 1063 kala wa sharhahum هم الغلمان الذين لم يت... نعم لم ينبتوا sune yara kanana wanda gashi bai huto musu ba a takaice wanda ba su balaga ba su ma ba a kashe su a yaki قال وعن علي رضي الله عنه an samu na hadisi daga Ali bin Abi Talib wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi قال yace annahum tabarazu yawm badr sun yi mubaraza mubaraza shine hutu na hutu idan an je yaƙi da farko ba kawai kai tsaye ba ake kai filmai za a gamu in safu biyu sun gamu ga sahu na musulmi ga sahu na kafirai to sai a zo a ce in wani ɗaya daga cikin musulmi ya hutu ya ce in akwai wani mai ji da kanshi ya hutu gani ya hutu a yi gwa da gwa hakanan sai in al'amari ya rintsame sannan kuma ya zamanto yaƙi ya karme ya zamanto babu bambancin wani da wani shine ali radiyallahu anhu yace a ranar yakin uhud yawma badr ranar yakin badar sun yi mubaraza sun yi hutu na hutu rawahu bukhari wa akhrajahu abu daud mutawwalan imam bukhari ya fitar da shi imam abu daud ya fitar da wannan hadisi da tsawon shi kenan aka yi dogon bayani wa ana bi ayyub radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Abu Ayyub wanda ya dala ta kara tabbata gare shi kala yace innama nazalat hadhihi al-ayatu fina ma'shar al-ansar wannan aya ta sabka akan mu mu mutanen Madina yani qauluhu ta'ala ya nihin fada Allah madaukaki wala tulqu bi aydikum ila tahluka kadda ku jewa kawunan ku nan an ce aidi ana nihin hannuwa amma ana nihin kawuna balaga ce min babu itlaqil juz wa iradatul kull ana nihin yanki na bangare kuma ana nihin gaba daya kadda ku jewa kawunan ku ya zuwa halaka qalahu raddan ala man ankara ala man hamala ala qaul ala safir rum yace ya mai da murtani ne abu sa wanda yi wa yayi inkari ga wanda ya rubta ya shiga cikin sahun a rumawa hatta dakhala fihim sai da ya kutsa ya shiga cikin su wannan ba ana nihin irin wannan ba rawahu thalatha وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما an samu wannan hadisi daga Abdullahi da Umar wanda yadda Allah ta kara tabbata gare su kale ce kharraqa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nakhala bani nadir wa qatta'a zala sallallahu alaihi wasallam ya kona dabinnan Yahudawa banu nadir kuma ya sassare su muttafaqun alaihi wannan hadisi babu Bukhari da Muslim suka fitar da shi da ya halitta ba wai banna ba ne ya yi ne da umarni na Allah madaukaki mun gane ko da Allah ya ce haka suka ce ai ga in kuna tunkaho shi iya cewa annabi ne ga yanayin iya banna me damuwar da binne da za a zo a sassare sa gona Allah ya maida musu murtadi Allah manzala sallallahu alaihi wasallama da ya yanke da binnan wannan ba da umarnin shi bane ba da umarni ne na Allah madaukaki kuma saboda sababi ne na a karye lagon ko ƙarhin kafiri domin na daga cikin babban abin da suke tunkawo da shi dudin da suke samun dukiya ta ɓangaren kasuwanci da binnai. Kalawa an Ubada ta bin Samit radiyallahu an an samu wannan hadisi daga Ubada dan Samit wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi. Kala ya ce kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama mazala wanda tsira Allah da mun ci kara tabbata gare shi ce la taqullu kada ku yi zamba ku yi sata ku saci ganima gabanin arabata innal ghulula narun wa arun ala ashabihi fid dunya wal akhirah domin sata ko deturnoman wuta ce kuma tsireci ne wulakanci ne ga ma'abucin shi a nan duniya kuma da lahira qala rawahu ahmad imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi wannan sai da imamu nasai وصححه ابن حبان امام ابن حبان ya ingantar da wannan hadisi kuma ina ga muna iya tsayawa akan wannan hadisi abinda muka wari daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك